ta ce malam Allah ya jarabce ni da kishiya ta ce kishiya mai balbalin bala'i to masifaffiya menene kishiyar balbali kam me ba ta kanin miji ko ita ce kishiyar balbalin bala'i ta ce masifaffiya malam ta ce muna cikin kullun tashin hankali da fada da ɓacin rai ta ce malam ba ta bar ni ba ba ta bar ƙannan mijina ba ma malam har surkuwar mu ma ba ta kyale ta ba da kowa da kowa take yin gabanta ga fada da makota sai ta haɗa mu gulma kuma da makotan tana zage-zage amma mu muna nuna ba mu ji ba ba mu gani ba amma malam kullum sai ta zo tafsirinka to a wannan ba matsala za ta gyara in Allah ya da Allah sani ba shari kike mata ba shin ya halatta mutum ya daina kula da don samun kwanciyar hankali na gode malam Allah albarkaci albarkacin wannan wata na magana mai albarka ta kiya mu da addu'a Allah ya tsarkake halayenmu Allah ya tsarkake harkokinmu Allah ya ba wa mijina gida mu kaura mu bar mata gidan to ga labarin zamu roƙon addu'a take Allah ba su gidan zama ke kishiyar balbalin bala'i don Allah in har abin da aka faɗa haka ne albarkacin wannan wata ki gyara halin ki ji tsoron Allah ki kyautata yanzu dai kin ji tarihin matan kwarai da muka yi ta yi da ɗabi'un da suke da shi na haƙuri da jin ƙai da tausayi dole ne Allah ya jarabe ki da abokan zama na sani ita kanta mai wannan takardar ba mamaki ba ta da kirki ba mamaki tana da wani halin amma tun da kina zuwa karatu na ina neman alfarma yau ina neman alfarma ban san ki ba ban gan ki ba don Allah ki gyara halinki wannan abokiyar zama ta aiko mana nan da sati dai ta ce malam gida ya gyara ku daga hannu ku ya addu'a Allah shirye ta Allah ya gyara ta Allah abin da yake damunta Allah ka yayi mata idan ana cutar ta ne wannan kishiyar balbalin bala'i in jarabar ta aka in cutar ta aka a gidan nan Allah ka sa a daina cutar ta Allah ka gyara mata halinta ka ba su lafiya da zaman lafiya ita kuma wanda ta roƙo Allah ya ba su gidan da za su zauna Allah ka ba su gidan da za su zauna ba ke kaɗai ba dukkanmu Allah ya ba mu wadatattun gidaje yalwatattun gidaje da za mu zauna mu rayu kewa da kike cewa amin ba ke aure ba Allah ya sa ki samu miji yin san fari da ke katan gida ki sakata ki wala kalo kala kala daban daban daban gurin saukan baki daban gurin kaza ki sakata ki wala kuma Allah ya taimake ki ke ke kadai ke ke kadai fa nace ok to Allah ya jarabe ki da ƙarin kishiya a ako to Allah ba ni lafiya zama lafiya Allah ya sa albarka Allah ka ba ta da fatan malam yana lafiya malam ina neman taimakon addu'a tun da aka haife ni ba da lafiya ke ya aka kika san ba ki da lafiya tun da aka haife ni to ko gaya mata kai wata kila ko mala ina neman taimakon addu'a a aljanu sun sa ni a gaba sun hana sun hana ni gaba sun hana ni baya a taimaka mini mala mun gode da fadakarwa da tunatarwa Allah ya kara wa rayuwarka albarka amin ka mini addu'a malam Allah ya raba ni da wannan aljanu da suke damuwa ya ubangiji ka bata lafiya ya Allah ka warkar da ita ina miki wasiya da yawan karanta alqur'ani da yawan zama da alwala yin addu'a in za ki kwanta bacci da yawan karanta suratul baqara insha Allah Allah ya baki da yawan karanta aljanu marasa albarka da suka tabbata kuma ta rike da shi insha Allah ya ki wasu in ba ya aure ba kuma a samu ya aure da wani lokacin da aure yana da rage aure malam da tambaya da kamata me hukuncin namiji matafi da yake tafiya ya bar matarsa a wata in yace zai dawo mamansa sai ta ce ba zai dawo ba to wai in yace zai dawo sai tsoho da ta ce me zai zo ya mutu kuma a gida amma a haba a gida haba haba mama ke lokacin da kike na ki rayuwar da mijinki tafiya ya barki baban dan naki watsan da ke ya tafi wataƙila ke mata fata kowa yi wannan ba daidai ba ne wannan tsohuwa abin da ce bata kyauta ba daga wata hudu ma in ya kure wata hudu ya dawo amma ya kai wata shida zai ce wai me zai dawo yi shi ma yana da matarsa ai yana da haƙƙi kin san irin rayuwar da yake a can so kike je nemi matan banza ita matar ta so kike ta nemi mijin banza an ce miki dan mutum ya bada ci da sha da komai a gidansa shi kenan sai ya tafi ya bar matarsa wallahi ni mutane suna bin mamaki ita ba mace da kuke gani ba ganin miji a gidanta kawai yana ƙara mata nutsuwa da kwanciyar hankali ki ga miji yana zirga-zirga in dai ba ki jinan ne bane ba sai ki ji wani sanyi da daɗi in miji ya tsallaka ya tafi nan ba daɗi yanzu ni tun da na zo karatu na zo tafsirin na ana kira na yanzu za ka dawo na ce kai ko sati ɗaya mai yi ma ana tambaya na yanzu za ka dawo amma da an yi gada gada gada da na dan tura kudin kashewa sai ki tsaya ce ka alama da sa'ar tafsiri mata da kudi Allah shirya mana wannan tsohuwa da take hana ɗanta ya dawo wurin matarta don Allah ki ji tsoron Allah ki daina ki daina hana ɗan ke zo wajen matarsa ke kin sani ai tsohuwa ce ke ke kin sani sai dai kin manta Allah ya rahama akwai mutanen da aka ce za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba a lissafo mana su ya suna nan da yawa ba lokaci amma ga takardar na ajiye ta insha Allah idan na zo cikin tambayoyin gobe ko jibi sai in karanta miki saboda ai bayani Allah sama a cikin barka da safiya an tashi lafiya kamar yadda Allah ya kawo ka lafiya Allah mai da kai gida lafiya malam da Allah ina roƙon alfarmar addu'a a gare ka da sauran dalibai malam babana ne ya ce zai haɗa ni da ɗansa aure kuma ɗan kuma ɗan nasa yana da tarin fuka shi ne na ce ba na so shi ne babban nawa ya ce to tun da haka ne na yi auren ya gani ta ce yau malar shekara na ashirin da biyar kenan har yau shiru babu saurayin da ya taba zuwa wajena kuma ni babana shekararsa goma da mutuwa babu mai mana taimako mai agaza mana sai wannan babban nawa don Allah ma a taya ni da addu'a na samu matsala da babbana Allah ya fito min da miji na gari mana Allah mai da kai gida lafiya sha ruwa lafiya ka ka ka ka ka Allah sauri Allah sauri yanzu da Allah daidai ne ka ɗauki yaro mai ciwo mai larura ka liƙa wata mace saboda kawai ubanta ya mutu daidai ne ya tabbata yana da ciwo kuma na mai sharaɗin aure mace in za ta aure miji ya kamata mijin ya zama mai lafiya duk namijin da bayi da lafiya kake aure shi ba dan babban ki ba ko dan gidan kawo ki ne ki ce Allah ya baka lafiya Allah ya warkar in ba ka za a yi rakas ne kuma zai iya shafa miki tarin shi a kwance ke a kwance ba laifi kika yi ba kina kan daidai kuma ina miki albishir in Allah ya so yadda ko babban ki baya so sai kin yawo ya ubangiji albarkacin wata ramadana Allah kai ne ake roƙonka kake amsawa Allah ka fito wa da yarinyar nan miji na ƙwarai Allah Allah ka ba ta gangariyar miji wanda zai kula da ita kula da 'ya'yanta kula da jikokinta Allah ka sa mamata mijin da in ta je gidansa za ta yi auren zama shi kuma wannan yaro da bai da lafiya Allah ka warkar da shi Allah in ka warkar da shi ya warke ka haɗa shi da matar da ta dace da shi shi ku wannan babba nata mai mugun hali da ya je ya mai mata wannan abin samu ne aka yi mata Allah Allah ka shirye da shi Allah ka gyara halinsa Allah yarinya na kar shuka mata bakin ciki da bacin rai a matsayin ta na mareniya kuma saboda wannan abun ma da kika faɗa ki zo na miki alƙawarin a tamfa guda zan baki wa yan hizba ku nemo min ita ta zo Allah ta dai guda ɗaya ta zo kar a samu biyu ko uku dan na san halin ku yanzu wata sai ta zo ta ce ita ce za mu baki a tamfa guda kuma in Allah ya so ya da baɗi sai kin zo mana ko dai da jariri ko da cikin wata uku ko wata uku ce malam Allah ya karbi addu'a ya karbi in Allah kuma kai in na samo miji daga Kano ma zan turo miki shi ya taho daga Kano in Allah ya so da da ikon Allah Allah sa da yan islamiyya ce ke kina karatu eh Allah sa albarka sai mun ganki sai kin zo insha Allah malam bayan gaisuwa mai yawa da fatan alheri Allah ya ƙara maka lafiya ina so a taya ni addu'a yau ranar juma'a yau sati guda wani dan acaɓa na ɗaurawa kaya na abokin menene na ɗora masa kaya na akan mashin ɗinsa a bakin inji muka yi da shi kuma ya san anguwar da nake anguwar john john ne ta ce malam har yau fa kaya ba su iso ba ya kama hanya ya gudu da su yau juma'a sati guda kenan to da ba dan ba dan bada sun ce magani ki kya sake dora dan a caba kaya ne Allah ya fitan mata da kayanta Allah yau sati guda satin da ya wuce ta zo ta yi wannan wauta da rashin tsari ko da ke tsautsayi ne Allah ka mayar mata kayanta wannan dan a caba barawo Allah shirye da shi Allah ya gyara masa halarsa sako daga sautin sunna bakasi mutari kenan ya ce a gaya muku ku mata akwai dukkan karatuttukan nan na wannan shekarar gabaki daya wanda aka yi duk wannan tarihin da darasin nan akwai da ma wacce shekarar bara da ta wuce duk wacce take so sai ta kai wayar ta sai a je a loda mata sai ta je ta jin karatu da wadda ta yi bashi da wadda bata zo ba malam ta da sautin suna Allah saka masa da alkhairi Allah ya ba sa lada kokarin da yake na yada da'awa ko kuma Allah ya ba mu lafiya ya ba mu ikon faɗan daidai Allah sa albarka wasu sun kawo sadakar ɗan zani ne wannan ko wani ɗan rabin zani ne ta kawo ta ce ba mu rayu Allah mata albarka gashi nan wannan dinkakke ne ko wata kuma baiwa Allah ita ma ta je ta yi wa ɗan ɗinkinta ta ta ci gashi nan kun gan shi nan ta ci abawa marami Allah Allah ya mata albarka eh insha Allah za mu sa su cikin kayan marayu kuma za mu ba su insha Allah to ga wata baiwa Allah kuma ina jin lalle take sayarwa ta kullu ƴan lallukanta gashi nan lalle lalle ta ce a wannan kan malam marayu ta ba ni ko malam ta ba ya kai wa matansa dan da ba a rinka bayani ba gaskiya kun ga lalle da ina saka lalle gaskiya yau da su zan kunsa ni ma abin to insha Allah su ma za mu sa su a cikin kayan marayu da muke raba marayu wannan wata mareniya sai mu hada mata zamu nemi budurwa a ciki sai mu kulla mata lalle kun ga abin da kai mallaka kenan a duniya lalle take sayarwa ta kullo ta kawo tana neman aljanna ne ya Allah wannan lalle ka ninninka mata ka sa mata lalle a gidan aljanna ni din ma da na rike lallan Allah ni ma ka sa ni aljanna ku da kuka ce amin kuma Allah dai ba da sa'a Allah sa mu dace rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir ربنا لا تجعلنا في سلسلة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام